فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da sha bakwai ga watan uku shekara ta 2008 muna karatun littafin tamyizul musulmi na minal kafirin na sheikh usman ibn fodi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba dan fodiyo ya bayyana mana yadda karkasuwar mutane take dangane da kasantuwarsu musulmi ne ko kafirai muna cikin kashi na takwas wanda shine karkasuwa ta ƙarshe daga cikin karkasawar da ya a wannan littafi waɗanda wannan kashi yana magana dangane da mutanen da suke sun shiga musulunci amma fa musuluncin da suke da ka suke yin shi saboda jahilci babu dalili na ƙur'ani ko hadisi ko ijma'i ko ta ƙalidanci ma ba sa yi ba wai suna inna wajadna aba ana bane a'a su sun fi inna wajadna aba ana muni sun suka tashi za su yi ibada kawai yadda ta zo musu a lokacin haka suke yin ta ko kuma yaya suka ga mutanen da ke kusa da su suke haka suke yin ta wannan maganar za ka ganta da dama an ka je aikin hajji ko umara za ka ga musulmi da yawa a duniya sun je aikin hajji amma sadda ya iso makaɗin bai san me zai yi ba sai abin da ya ga wani yane wanda ya haɗu da shi a lokacin to shi haka zai ci gaba da kwaikwayo abin da ya gani a lokacin da zai fara yi wannan ya suɓuce mai sai ya sake haɗuwa da wani mutumin yana yin ibadar wata iri daban sai koma yana yin wancan ɗin ma'ana san da ya gani sannan yake don haka shi tun farko bai ma taho da takalidanci ba ba ya taho da cewa zai yi ne kamar yadda maliku yake yi ko kamar yadda iyaye da kakanni suke yi ba kun fahimci bambancin sannan bai taho da dalili qur'ani ko hadisi ba a'a ya taho ne sadda ya zo zai yi ibadar to a lokacin in sallah ce za a yi idan waɗanda zai sallah tare da su idan ya ga wajen ɗaga hannunsu sun ɗaga hannu daidai da kunne shi ma haka zai yi amma a lokacin ne don ya ga haka suka yi in ya ga daidai da kafaɗa ne haka in ya ga sun rungume kirji zai rungume in ya ga sun saki haka zai saki da a ce kuma shi kaɗai ne ta faru zai yi ibadar fa to a lokacin da ta kama yi kawai lokacin ne zai yanke shawarar ko ya saki hannun ko kuma ya rungume amma bai taho da ajanda ba tun sanda zai fara sallah kun fahimci wannan nau'in da kyau to waɗannan su ake kira musulmi jahilai da za ka tambaye su dangane da haƙiƙanin me ke inganta imani ko ya rusa shi ba su sani ba sai shehu ya ce to kaga waɗannan in an dube su yadda suke tsakaninsu da Allah hakikatan za a ce waɗannan ba musulmi ba ne amma kuma ba a ce mu dubi zuciyarsu ba mu binciki zuciyarsu don haka me muka gani tattare da su musulunci to sai mu fassara su cewa musulmi ne amma saboda yadda suke aikin da jahilci kuma ba za mu ce musu musulmi mu yi shiru ba sai mu ce jahilan musulmi ko kun fahimta jama'a waɗanne ne musulmi 'yan bid'a kenan wannan ba ɗan bid'a ba ne ɗan bid'a shine wanda ya san ibadar amma yana ƙarawa ko yana ragewa ko yana sauyawa a bisa yadda ya san take. shine in ya tashi zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rage ko sai ya ƙara in zai tahiya sai ya rage ko sai ya ƙara da ainihin son zuciyar cewa yin haka ɗin shine daidai wannan shi ake kira ɗan bid'a amma shi wancan ba ɗan bid'a ba ne ina fata an gane suwaye kuma 'yan al'ada 'yan al'ada su ne 'yan inna wajadna aba'ana in ka taɓa shi zai ce a'a iyaye da kakanni haka muka same su suke yi ina fata an gane to suwaye ahlus sunna ahlus sunna kuma shine wanda in ya tashi zai dubi ayar ta alqur'ani ya dubi hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aiki da shi a bisa yadda ya fahimta shi da kanshi ahlus sunna kenan a jimillance to waye salafi shine wanda kuma zai dubi alkur'ani da sunnar ya yi aiki da shi amma da sharaɗi biyu na farko sai in hadisin ya inganta sannan sharaɗi na biyu sai ya dubi wannan fassarar da zai wa ayar ko hadisin wane ne ya gabace shi a kanta daga cikin malaman farko don haka as'adun nasi mutumin da ya fi kowa azurtuwa daga cikin waɗannan mutanen shine wanda yake bin manhaji salafi salafi shine a'ala sannan wanda ke biye da shi shine wa wanda ya ce shi ahlus sunna ne amma in ya jawo hadisin shi ba zai dubi yaya annabi ya aikata ba yaya sahabbai suka aikata yaya tabi'ai suka yi yaya fassarar magabata shi da kanshi ne zai fassara hadisin sannan masu irin wannan tafarkin ba sa damuwa da tantance ya inganta ko bai inganta ba to waɗannan a jimillance su ake kira ahlus sunna ina fata an gane a jimillance sannan in ka koma sai suwa sai 'yan bidi'a shi kuma ɗan bidi'a zai ɗauki aya alƙur'ani ko kuma zai ɗauki hadisin amma hukuncin da ya zo a ƙur'anin ko hadisin sai ya ƙara shi ko ya rage shi da nufin cewa ƙarawar ko ragewar kuma ibada ce kun fahimta ɗan al'ada fa shine wanda ba ruwan shi da ƙur'anin da hadisin tun farko sai yaya ya samu iyaye da kakanni suke yi haka zai yi ɗan al'ada ke jahili fa shi ne wanda shi ba ƙur'ani ba hadisin babu fassarar salafu ɗin ba ruwan shi da sahihin ko da'ifi babu abin da ya shafe shi da taƙalidanci da wani malami ko kuma taƙalidanci da iyaye da kakanni shi in ya tashi yadda ya ga dama a sadda zai yi ibada haka zai yi ta don haka ku kiyaye jahili sallar shi ta azahar ta yau ba irin ta ɗaya da ta jiya ba kuma ba za ta yi iri ɗaya da ta gobe ba ko kun fahimta don shi a lokacin da zai yi ibadan ne yake yanke shawarar to yaya zai yi kuma in ya gama aka bincike shi yayi shi ma bai san yadda ya yi ba don dama sai da ya zo wurin ne yanke shawarar yadda zai yi to da ya gama an aka tambaye shi bai san me ya aikata ba jama'a idan ba ku fahimci mutane a wannan karkasuwa ba za ku wahala sai ka ɗauki ɗan al'ada sai ka ce ɗan bid'a ne sai ka ɗauki ahalus sunna sai ka ce salafi ne sai ka ɗauki salafi sai ka ce ahalus sunna ne sai ka ɗauko jahili sai ka maka shi a cikin kafirai sai ka ce kafiri ne ba kafiri ba ne musulmi ne amma jahili ne ko kun fahimta jama'a to in ka tattara waɗannan gabaɗe su ne karkasuwan musulmi to wadda ya kasance yana da aƙida wadda ta rugurguza imanin shi in ba mu santa ba ba ta bayyana ba to sai mu ɗaukai a musulmi in ta bayyana kuma ta aiki ko ta magana shi kenan sai mu hukunta shi akan cewa kafiri ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ina ga tattare da abubuwan da muka karanto a baya da bayanan da ne a yau din nan za su isa su warkar game da ainihin wannan matsalar insha Allah Allah ya taimaka to sai mala yake cewa wa aurada fil umdati ko wa aurada fil umdati aidha fi mahallin akhar qawl al qadi hadha ala surati su'al har wa yau dai shi al-shaykh sunusi ya sake kawowa a cikin ainihin littafin shi mai suna umda wato sharhin umdatul kubra din kenan a wani wurin daban ya sake kawo magana alqadi a bisa irin wannan tsari amma kuma magana ya kawo ta da tambaya ne ya ce fa in kila to da za a ce kad nuqila an alqadi abi bakr abi bakr ibn abi tayyib radiyallahu anhu annahu qala ai an ciro daga alkazi abubakar dan abi tayyib Allah ya kara mishi yarda ya ce la yujadu mu'minun illa wa huwa arifun billahi ta'ala ba a samun wani mumini sai wanda ya zama masanin Allah ne maɗaukakin sarki illa anna ahwalahum mukhtalifa sai dai halayen muminai din daban-daban ne wani ya fi wani fi zalika game da ainihin sanin Allah din faminhum daga cikin muminai akwai kawiyul qariha mai ƙarfin fasaha da bayani ita ce qariha ala an yu'abbira amma fi qalbihi yana da ƙarfin fasaha da bayani yadda zai iya bayyana abin da ke cikin zuciyar shi in aka tambaye shi wa yubarhina alaihi kuma in ya bayyana ma zai kawo hujjoji ya kawo burhan daga cikin muminai akwai wannan ko akwai mai fasaha da iya bayani in aka tambaye shi game da aƙidar shi zai yi bayani ya yi sharhi har a fahimce shi sannan ya kawo hujjoji akan haka wa minhum man arafa Allah yaqinan daga cikin su kuma akwai wanda ya san Allah a bisa yaqini sai dai kuma wala qudrata lahu an yu'abbira amma fi qalbihi ba zai iya bayyana abin da ke cikin ainihin wato zuciyar shi ba fa ajaba an zalika to mecece amsa game da haka ma'ana muminan ma da suka san Allah akwai wanda yana da fasaha ko ta yayi bayani akwai kuma wanda bai da fasahar ya bayyana hakikanin aƙidar shi sai aka tambayi malam to ina hukuncin ire-iren waɗannan muminai faqala sai ya ce wa amma qaulul qadi dangane da ainihin magana alqadi fa minhum qawiyul qariha cewa daga cikin su akwai da Allah ku rufo kofar nan jama'a cewa daga cikin su akwai wanda yake da ƙarfi na ainihin wato bayani ila akhirih sai ce fa bayyinun wannan magana ce wadda take a sarari li'annal ma'arifa domin sanin Allah mahallu hal qalbu abu ne wanda yake a zuci wa sababu hal adi sababinta kuma na ɗabi'a na al'ada wa huwa nazarul fi'li aidan wani ainihin wato abu ne wanda yake wato sanin Allah abu ne a zuci to sanin sababin sanin Allahn kuma wani abu ne wanda yake ya danganci al'adar mutane, kowanne da irin gwargwadon yadda ilimi ya zo mai game da Allah to da gwargwadon haka zai san Allah ɗin. Wani zai san Allah a bisa yadda ya kamata ya san shi da gamsassun bayanai da hujjoji da komai da komai, ba don komai ba saboda me, saboda ainihin bayanan da suka zo mishi sun zo mishi a daidai yadda ya kamata. wani zai san Allah ɗin a bisa yaƙi ne amma kuma saboda al'adar hanyar da ya biya san Allah ba hanya ce wadda zai iya sharhi da bayanai da hujjoji ba ba zai iya ba to a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa wa huwa nazarul fi'li aidan wan nutq bil lisani la asara lahu fihima furta bayani game da sanin Allah madaukakin sarki to wannan bai da ainihin wato wata alaka ko kuma wani tasiri game da ainihin wato matsala ta sanin Allah a bisa tsari na nazar na hujjoji ko kuma a bisa tsari na ainihin iya bayani wato abin da malam yake so ya bayyana mana a nan shi ne a tambayi mutum ya yi bayani game da sanin Allah ba bayanin da ya ne zai bayyana cewa shi mumini ba ne a'a abin da yake ƙudurci a zuciyar shi don wani yana da kyakkyawar aƙida amma ba zai iya bayyana ta ba sai a ce ya zama kafiri a yana nan a musulmi wani yana nan da kyakkyawar aƙida zai iya bayyana ta ashe abun dube a nan shine me ya kudurce a zuciyar shi ba wai gaza bayani ko iya bayanin ba ta iya yiwa wani ya zo yana da bayanan dalla dalla amma duk bayanan bakin shi ne yake amma zuciyar shi bata kudurce su ba don haka abun dube game da harka ta imani da aƙida shine menene mutum ya kudurce a zuci. sai ce falihaza lam yakun shartan fihima don haka sai zama ba wai ainihin sharaɗi ba ne game da aƙida da ƙudurce imani wato sai ya zama mutum wajen bayani yana iya bayanai da baki na hujjoji wajen abin da ya shafi aƙida shi kuma sai ya zama yana iya bayyana duk abin da ke cikin zuciyar shi to waɗannan ba sharuɗa ba ne ba sharaɗi ba ne kafin musulmi ya zama mumini jama'a sai ya iya bayanai da bakin shi bayanai dalla-dalla ba sharaɗi ba ne ko kun gane wannan ba sharaɗi ba ne sai in ya zama zai iya kawo hujjoji ɗaya bayan ɗaya kamar yadda manyan malamai suke a'a abin dube shi ne menene ya ƙudurce a cikin zuciyar shi don haka sai malam ya ce balil maqsudu husulul aqaidi fil qalbi bi adillatiha abin nema shine a samu ainihin wato aƙidoji ɗin an ƙudurce su da dalilansu a cikin zuciya kadra an yu'abbira an zalika kadara an yu'abbira an zalika amla ya iya bayani game da abin da ya ƙudurce ko bai iya bayanin ba in dai aƙidar shi mai kyau ce to ba abin da ya bayyana ne na hujjoji zai tabbatar da kyanta ko kuma rashin kyanta ba wala raiba fi huduri haqiqatil iman li misli hadha yace domin kuwa babu ainihin shakka game da cewa duk mutumin da aka samu yana da imani a zuciyar shi to ko da bakin shi ya kasa bayyana haƙiƙanin abin da ke cikin zuciyar shi to irin wannan mutum akwai haƙiƙanin imani da tsantsar imani a cikin zuciyar shi walaysa niza'una fihi don haka a irin wannan mutumin ba shi ne muke jayayya game da al'amarin shi ba wa inna ma niza'una inda jayayyar mu take fi annal ma'arifa hal yaqulu al-qadi innaha hasilatun li kulli man nataqa alayhi ism al-iman bina'an 'ala adh-dhahiri am la matsalar da mu muke tattauna ita ce shin sanin Allah menene alkali zai ce game da ainihin sanin Allah shin sanin Allah zai tabbata ga duk wanda zai iya bayani dangane da sunan imani saboda na ina e inna ha hasilatun wato shin alkali zai ce inna ha hasilatun li kulli man nutliqu alaihi ismal imani duk mutumin da za mu saki sunan imani akan shi mu ce wana mumini ne misali shin wannan mutumin zai iya tabbata wato kalmar imani ta tabbata a gare shi bina'an ala zahiri amla gini akan zahirin abin da muka gani in muka ce na mumini ne saboda mun ga imani shin wannan abin da muka faɗi saboda abin da muka gani zai iya tabbata haka ɗin abin yake ko kuwa ba haka yake ba wa alal qati'i anna hadha mimma la yaqulu al-qadi wala gairuhu ya ce in kuma muka yanke cewa a alkadi ba zai faɗi haka ba wato maganar da ake jama'a matsalar da wancan alkali ne na musulunci ko alkadi iya kowane ne yake ishara a kai shin idan muka dubi mutum muka ce wane mumini ne wane mumini ne kalman nan da muka faɗi kai tsaye a kan shi za ta gaskatu a wurin allah haka ko kuwa ba za ta gaskatu ba ya ce to muna ganin alƙazi ba zai iya cewa za ta gaskatu a wurin Allah ba domin Allah ya hukunta mu ne mai amfani da zahiri mu ga zahiri muka faɗi ko da ya zama saɓanin haka ne mu dai mun kubuta Allah ba zai zarge mu ba amma shi mutumin fa in ba muminin ba ne cewar mu mumini ne za ta tabbatar da shi mumini ne a wurin Allah ya ce to muna ganin alƙali ko shi ko wani malamin ba za su ce wannan mumini ne a wurin Allah ba sai mu ce to kenan bal kullu aqilin fihi duk wani mai hankali wanda ya zama ainihin wato bal kullu aqilin fihi yajuzu fi man yadhharu al-iman an yakuna muqallidan aw dhannan aw shakkan aw mutawahhiman yace to a karkashin haka sai a ce kenan kowane mai hankali game da matsalar imani daga cikin waɗanda suke bayyana imani zai iya zama yana kwaikwayon wani ne ko kuma zato yake game da imani ko kuma mai shakka ne bambanci tsakanin muƙallidi muƙallidi ya ga wani ya faɗa shi ma ya faɗa mai zato kwa shine ya karkata ga ɓangare guda mai shakka kwa shine duka ɓangarorin guda biyu bai da tabbas a kansu au mutawahiman ko kuma mai kintaci faɗi ne ya ce bal waya juzu an ya kuna kafiran ta iya yiwa ma mu dubi mutum jama'a mu a wurinmu mu ce wannan mumini ne amma kuma sai zama ma kafiri ne a wurin Allah ko bai yiwa zai iya yiwa domin mu dai muna aiki da menene da zahiri shi kuma hakika a wurin Allah shi ya santa to ta iya yiwa a wurin Allah wannan ba musulmi bane mu ko mun ga imani sai muka ce mumini ne sai ce au zindikan ko kuma zindiki wato turun munafiki wanda yake munafincin ya kai mishi ma ba ma zai iya tuba ba to ta iya yiwa munafiki ne amma mu mun ga imani muka ce ainihin mumini ne bal sai ce launa taqa muzhirul imani bi adillatihi kai koda mai bayyana imani zai furta hujjojin shi game da imani wa atqana barahinahu kuma ya kawo hujjojin shi gyararru ya inganta su wajen kawo su lama qata'ana fi haqqihi bil iman yace tare da haka fa ba za mu ainihin wato yanke cewa wannan tabbas mumini ne hatta a wurin Allah ba walal ma'arifa kuma ba za mu yanke cewa lalle wannan ya san Allah a hakikanin yadda Allah yake so ba lihtimali an yakuna fi qalbihi shubuhatun domin ta iya yiwa a cikin ainihin wato zuciyar shi ta zama ainihin akwai shubuhohi aujabat lahu shakkan wadda waɗannan ainihin irin shubuhohi suka wajabta mishi ainihin shakka walam yubdiha lana amma sai zama bai bayyana mana irin wannan shakkar ba au hafiza tilkal adilla ko kuma waɗannan dalilan da muka ji yana kawo su ya haddace su ne taqalidan yana kawo su kawai kamar yadda ya haddace su walam yuhaqqiqha shi ma bai tantance su ba kamar dan islamiya jama'a dan islamiya dan islamiya yanzu sai ka same shi ya haddace arba'una hadith ya haddace ne taqalidan saboda malamin shi ya haddatar da shi amma ilmomi game da arba'una hadith fa sai zama ba yi da su ko mun fahimta jama'a shi yasa masu zaben mata su tafi islamiyya yana daga cikin kuskuren da suke yi sai je islamiyya ya samu malaman islamiyya ya gaishe sai ce yana so a zaɓa mishi wata yarinya mai addini su kuma malaman islamiyya sai su dubi wadda ta fi iya haddace arba'una hadis ko qawaidi sai su ce wannan yarinya hadda ce take da ita da mai hadda yace amma addinin da fahimtar shi fa wani abu ne daban ta iya yiwa wata tana nan ba ta iya haddacewa amma tana fahimta abu ko kun fahimta jama'a don haka ko da mutum ya iya kawo hujjojin shi ba sa tabbatar mana da cewa tabbas wannan mu'mini ne hakikatan a wurin Allah domin a iya samun akasin haka me akasin haka shine ta iya yiwa ya haddace waɗannan dalilan ne da ainihin takalidanci kawai sai ce illa anna qara'ilal ahwali ya ce sai dai kuma dalilai na halaye ta van bi hadil amraini sukan ainihin wato rinjayar da zato ga ɗayan al'amuran guda biyu wato idan ka ga mutumin da yake bayani akan imani yana kawo dalilai yana kawo hujjoji jama'a da gwargwadon bayanai da hujjoji da yake kawowa da gwargwadon haka za a iya gane wannan takalidanci ne al'amarin nashi ko kuwa ilimi ne sai ka karkata sai ka gane wannan lalle ya san Allah hakikatan a wannan ku duk abin da yake kawo haddato su yayi ko mun gane jama'a sun maƙala ba da zalika to daga baya kuma sai ya ce haza kulluhu fi haƙƙin ghairil muzhir lil imani wannan fa duk ana magana ainihin wanda wato bai bayyana imani bane wa ammal insanu fi nafsihi fa huwa a'rafu bi halihi dangane da mutum fa shi ya fi kowa sanin halin da yake ciki in kana akilan in dai mai hankali ne wa min aljahalati man la ya'rifu hala nafsihi domin daga cikin ainihin jahilai akwai jahilin da hatta halin da shi kanshi yake ciki ma bai sani ba saboda jahilci ya kai mishi kat halin da yake ciki shi kanshi na imanin shi ma bai sani ba ومن معنى ذلك ما صرح به عبد السلام بن إبراهيم اللقاني في شرح جوهرة التوحيد نادق كما أنا هكا أقول مجانا الإمام عبد السلام ابن إبراهيم اللقاني فدي أتكين شرح جوهرة التوحيد وقال سيتي إن الإيمان الكافي في أحكام الدنيا إيمان دزي إسر وجن أبدا نردا mu'amaloli da hukunce-hukuncen duniya da mutum huwal iqraru faqat shine iqrari in mutum ya ce la ilaha illallah wannan kalmar ta tabbatar da shi musulmi ne kuma za a yi mu'amalar da ake da musulmi da shi ba za a binciki to me ke cikin zuciyar shi ba faman aqarra duk wanda ya tabbatar da kalmar tauhidi da bakin shi jarat alaihi al-ahkamul islamiyya to za a ainihin gudanar mishi da hukunce-hukunce na musulunci fiddini a cikin addini walam yuhkam bi kufrihi kuma ba za a hukunta shi da cewa ya kafirta ba illa idza qtarana bi qaidin sai dai fa in ya gwama da wani qaidi wanda ya dullu ala kufrihi mutum ne ya faɗi la ilaha illallah jama'a ba mu da wata hujja a nan duniya lalle mu ɗauke shi cewa musulmi ne sai in ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya haɗa ta da wani abu wanda zai rugurguza ita la ilaha illallah ɗin kamar me ka sujudi lissanami kamar yin sujuda ga gunki masalan ga misali wa min ma'ana zalika ma sarraha bihi al-qadi abu al-fadl fi shifa yace daga cikin ma'anar haka har wa yau maganar da al-qadi abu al-fadl al-qali iyal ya faɗi a cikin littafin shi ash-shifa haythu takallama fi hukm allazina yantiquna bi kalimati bi kalimatay shahada min ghairi i'tiqadin sahihin mutanen da suke ainihin furta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ba su da kyakkyawan ƙuduri game da Allah maɗaukakin sarki da kuma game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam ya zahar kufurhum gashi dai ba su da kyakkyawa aƙida amma kuma kafircin su bai bayyana ba to me malam zai ce game da su wa qala sai ya ce lam yakul lahum fil akhirati hukmul imani a lahira dai ba su da hukuncin imani وبقي عليهم حكمه بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا anan duniya kuwa al'amari ya tabbata cewa za a gudanar musu da ainihin wato hukunce-hukuncen da harshensu ya faɗa me harshensu ya faɗa musulunci ko to za a gudanar musu amma a lahira fa tunda ba su da kyakkyawa aƙida ba su da ainihin wato rabo na imani a can al-muta'allika bil a'imma ko hukunce-hukunce waɗanda na duniya waɗanda suke da alaƙa da ainihin limamai na musulunci wa hukamil musulmina da kuma masu hukunci na musulunci allazina ahkamuhum ala zahir waɗanda aka ce su limamai na musulunci da masu hukunci na musulunci su hukuntar da mutum su gudanar da shi a bisa zahiri to a nan duniya za a gudanar musu da hukunce-hukunce tsakanin su da masu mulki mana masu mulki ba za su je su yaƙe su ba idan sarki na musulunci ko mai jihadi ko malami ya ce a tafi ai jihadi mutanen da suka faɗi la ilaha illallahu ba a ga sun warware ta da aiki ko da magana ba to waɗannan ba za a ainihin yaƙe su ba ba don komai ba saboda za a gudanar musu da hukunce-hukuncen musulmi musulmi ko ba a yaƙa shi bima azharuhu saboda abubuwan da suka bayyana min alamatil islami na alamar musulunci iz lam yuj'al lil bashari sabilun ila sara'ir domin shi dai mutum babu wata hanya da aka sa mishi ta cewa sai ya binciki asiran mutane wala umu wala umiru bil ba'si anha kuma ma su musulmi ba a umarce su da cewa su binciki abubuwan da ke cikin zukatan mutane ba bal nahan nabiyyu alaihi salatu wassalamu an tahakkumi alaiha manzon Allah ya hana kwakulo abin da ke cikin zuciyar mutane ma wa zamma zalika har ma yi zargi akan haka wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce halla shaqaqta an qalbihi me yasa baka tsaga zuciyar shi ba annabi yana zargi game da wani ne da ya kashe wani saboda yana zaton cewa la ilaha illallah da wannan mutumin ya faɗi ya faɗe ta ne don ya kare kanshi don ya kare kanshi jama'a mun gane wannan da kyau sai wannan mutum ya kashe wancan sai zo cewa annabi ai na kashe shi ne don ya faɗi la ilaha illallah din ne don ya kare kanshi sai manzo Allah ya ce to yaya baka tsaga zuciyar shi ba ai da sai ka tsaga zuciyar shi kaga da gaske ne ko kuwa da ƙarya ne wannan shi yake nuna mana mai jama'a duk mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai mu gudanar mishi da me da hukunci ainihin na musulunci menene hukuncin musulunci shine mu ɗauka cewa shi ɗin nan ainihin musulmi ne duk abin da ya haramta ga musulmi ya haramta a kan shi duk abin da ya halatta ga musulmi ya halatta a kan shi duk wasu al'amura da suke da alaƙa da mu'amala da gudanarwa tsakanin shi da musulmi wajibi ne ainihin a gudanar tsakanin ainihin shi da musulmi a ainihin ƙarƙashin haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to intaha magana da ainihin wato malam ya ɗauko daga alƙadi ta ƙare sai ce aljawabu an mustanadi an mustanadihi fi anna kulla man yuzhiru al-islama nutliqu alayhi isma al-imani wal islami فنعامل معه ما لم يظهر كفره yace amsar da za mu bayar game da dalili dangane da cewa duk wanda yake bayyana musulunci to za mu ainihin faɗi sunan imani kai tsaye a kan shi za kuma mu faɗi sunan musulunci kai tsaye a kan shi don haka sai mu mu'amala da shi matuƙar kafirci bai bayyana ba wannan ita ce ƙa'ida wa ammal jawabu anil makhlas an su'i zanni bi aqaidi aksari awamil muslimin alladhina nutliqu alaihim ismal imani wal islam yace dangane da amsar tambayar da aka ce kuma ina mafita game da yanzu kenan za mu rinka zargin aƙidojin mafi yawancin gama garin musulmi waɗanda muke faɗa musu sunan al-islam al-iman wal-islam bina'an ala zahir mun ga musulunci mun hukunta su da cewa musulmi ne mun ga imani mun hukunta su da cewa muminai ne shin waɗannan yanzu za mu dawo kuma muna zargin aƙidojinsu ko muna shakka ainihin da aƙidarsu malam ya zahar kufurhum matuƙar kafircinsu bai bayyana ba sai ce domin fa inna shekha sanusi domin shi malam sanusi kad bayyana zalika fi sharhil wusta ya ainihin bayyana haka a cikin littafin shi mai suna sharhul wusta haisu qala a inda ya ce ammal insanu bi'tibari nafsihi fa huwa a'rafu biha shi dai mutum in aka dube shi gashi gashin kanshi to yafi kowa sanin kanshi wala yas'alu anha ghairuhu mutum ba zai tambayi wani ba game da kanshi ya kamata a ce mutum ya fi kowa sanin kanshi wa ammal insanu bi itibari ghairihi fa hazzuhu aljahalu yace shi dai mutum dangane dan an lura da shi kanshi wanda ya zama ainihin wato game da wani shi in an ce wane e me zaka ce game da waninka to bai da wani rabo dangane da wannan sai aljahalu bi hali damirihi ya jahilci halin da wannan yake ciki na ɓoye wa adamul jazmi fi haqqihi bi shay'in kuma wannan mutumi da aka tambaya game da halin da zuciyar wane take ciki ko asirin da wane yake ciki to ba shi da ainihin wato damar yanke wani hukunci game da wannan bi itibari ma fi nafsil amri game da haƙiƙanin abin da ke cikin al'amarin wannan mutumin da za a ce maka wane e wane da ka gan shi musulmi ka dai gan shi a zahiri musulmi ne e to muna son kai mana bayanin haƙiƙanin abin da ke cikin zuciyar shi za ka iya yanke cewa tabbas mumini ne ko kuma munafuki ne ba za ka iya yin haka ba sai ce illa an yashhada shari'u alaihi salatu wassalamu sai dai fa in shi manzon Allah alaihi salatu wassalamu ne yayi shaida fi ahadin bishai'in ya hukunta wani da wani abu fa yi lahu bi zalika sai ainihin shi wannan ɗin to sai a yanke hukunci a kan shi tun da manzon Allah ya ba da shaida fi nafsil amri game da haƙiƙanin al'amarin wane in manzon Allah ya ce wane mu'mini ne ko wane munafiki ne ko wane kafiri ne to shi kenan yanzu muna da yanci kenan izillahu wa rasuluhu a'lamu domin Allah da manzon Allah su ne suka fi sani amma in ba ta hanyar Allah ko ta hanyar manzon Allah ne muka sami haƙiƙanin bayanin abin da ke cikin zuciyar wani ba to ba ma iya hukunta haƙiƙanin imani ko kafirci gaba da shi summa ma'a haza sai kuma ya ce to tare da haka falaisa lana an nusi azzanna bi imani ahadin minal muslimina ba daidai ba ne mummuna na zato game da imanin wani daga cikin ainihin musulmi amiyan kana au ghairihi jahili ne wannan ko ba jahili ba idil ma'rifatu mahallu halqal domin sanin Allah dai a zuci ake wala yushtaratu alqudratu ala tartibi dalil ba a sharɗanta ikon jeranto dalilai dalla dalla alal wajhi alladhi yurattibuhu ulama'u ba sharadi bane cewa kamar yadda malamai ke juro dalilai dalla dalla sai kowa ya jero dalilai dalla-dalla game da sanin Allah sannan za a ce ya san Allah ba. Walal kudratu ala ta'abiri anhu sannan ba sharaɗi ba ne a ce sai kowa yana da ikon yin bayani tiryan-tiryan kamar yadda malamai suke yi yana da fasaha ta bayani. Iza fahimahu fi ma urifa bihi alhaqqu wa kharaja bihi an at-taqlidi fa huwa arifun idan har mutum ya bayanin abin da ya fahimta game da sanin Allah aka gane cewa abin da ya sani dinnan game da Allah abu ne wanda yake daidai kuma aka gano cewa ba ta kalidanci yake ba wato ba gadon gargajiya ba ne ya yi bayani bayanan da ana fahimta cewa ya sani to sai a ɗauka wannan masanin Allah ne wa illam ya ƙadir an yi abbira amma fi zamirihi min zalika ko da kuwa ya kasa bayyana hakikanin abin da ke cikin zuciyar shi jama'a kun gane wannan da kyau to sai dan fodiyo ya ce wa idza arafta anna al-qudrata ala taqriri dalili idan har kasancewa ikon tabbatar da dalilai wajen bayani wata abiri anhu da kuma yin bayanai da sharhi game da abin da mutum ya ƙudurce laisar bi shartin fil ma'arifa ba sharaɗi ba ne game da sanin Allah wal khuruji an taqalidi in da, da fita daga cikin takalidanci wato jama'a abin da yake so ya ce ba sharaɗi ba ne sai kowa ya san Allah tare da dalilai dalla-dalla kamar yadda malamai suka sani sannan za a ce ya san Allah a inda aka gano ya san Allah ba sani irin na sanin gargajiya ba sanin da bahaushe yake kwatance yana cewa sanin gwari ga Allah gwari kin san Allah ta ce a na san shi mana ga ɗaki ga ɗaki wai in ji bahaushe wai saboda gwari tana da gida kusa da masallaci kuma masallaci ɗakin Allah ne don haka kin san Allah gwari sai ta ce ta san shi mana tun daga ɗaki ga ɗaki kuma kaga wanzu wannan irin sanin to ba irin shi ba sanin da ake so kai wa Allah ka san Allah yadda za a gano ka san shi sani na haƙiƙa ko da baka iya kawo dalilai kamar yadda malamai suke kawowa ba sanin da zai bayyana mana cewa wannan sanin ka fita daga hali na taƙalidanci ba sani ne na gargajiya ba bal fahmuhu fil qalbi huwa shar sharadi game da imani shine zan an an fahimci hakikanin imani a zuci lam yakul lana an nusi adh-dhanna bi'amiyyin to a karkashin haka bai dace gare mu ainihin wato mu rinka muna na zato ga mutumin da muka ga jahili ne mu ce wannan bai san Allah ba au gairihi ko kuma wanda ba jahilin ba bai kamata mu muna zato gare shi ba ولا أن يجزم في حقه بالتقليد بمجرد عجز لسانه عن تقرير أدلته على العقائد كما بعد دي بني ميمر مزا مچي واني دا كغنشي يا كاسا بيانين عقيدة شي دا ما باشي دا حجة ني أكي غرغاجيا چي كو يكي بي لاحتمال أن يكون عارفا بعقائد إيمانه don ta iya yiwuwa ya san ainihin wato aƙidoji na imanin shi bi nazirihi fi kalbihi da gwargwadon yadda ya san su a cikin zuciyar shi lakin ala wajihin ala wajihi ala wajihin ya asuru alaihi ta'biru anhu ya san imani a zuci amma sanin da kuma an ce tashi yayi bayani da harshe ba zai iya ba kaga ashe sanin a zuci shine abin lura ba wai bayanin a baki ba da haka sai ce wa kasirun min al ulama'i yo ai ba jahilai ba ma akwai malamai da yawa waɗanda ya ajazuna an ta'abiri bima fi irihim malamai ma da yawa suna kasa bayyana abin da suka fahimta wanda ke cikin zukatansu min al'ulumi na daga ilmomi al-muhaqqaqa waɗanda suke tabbatattu ne a cikin zuciya sansu amma aka ce ya bayyana kuma sai ya ainihin kasa bayyanawa shin za a zarge shi a ce ya zama ba malami ba kenan a'a sai ya ce to fa kaifa bil'amma to balle kuma ga magarin mutane don haka dan ga magarin mutane sun kasa yin tafsilin imani wannan ba dalili ne akan cewa ba su da imanin ba ko mun fahimta yawwa Allahumma illa an yazhara ala lisanin ru'in yace sai dai fa in wata magana ta bayyana a harshen mutum ma ya dullo ala ma kamana fi qalbihi wanda waɗannan bayani da zai bayyana a kan harshen shi in aka samu wani abu da ke nuna cewa akwai wani abu wanda ya ɓoye a cikin zuciyar shi minal aqdil fasidi na daga muguwar aƙida to in har bayanin bakin shi ya bayyana wani abu har sai aka fahimci to a zuciyar shi fa ya ƙudurce wani mugun abu to fal wajib hina izin to a irin wannan halin abin da yake wajibi an yi talaffafa bi ta'alimi sai a bi a hankali wajen karantar da shi wa mu'anako wa mu'afati wa mu'afati da'ihi da kuma ƙoƙarin yin maganin wannan cutar tashi ta jahilci da muguwar aƙida da ke cikin zuciyar shi to sai a yi haƙuri a bi shi sannu sannu har a kankare wannan muguwar aƙida a karantar da shi abin da yake nagari ne bima amkana da gwargwadon iko wallahu musta'an Allah ya taimake mu abin da malam yake cewa shine gaza bayani game da hujjoji na dalilan imani ba su ke nuna cewa mutum bai da imani a zuci ba ya ce don akwai malamai da yawa waɗanda sukan gaza bayyana abin da ke cikin zuciyarsu wannan kuma bai rage musu malanta ba ko haka muminin da ya gaza kawo bayanai baya nuna cewa haƙiƙa a zucin ba mu'mini ba ne amma in har ya zo kuma bayanin bayan gazawar da ya sai aka fahimci a cikin ainihin bayanin nashi muna fahimtar yana da wata muguwar aƙida da ya ƙudurce amma fa mun gane yana da imani to sai mu ƙoƙarin wannan aƙida sai mu kankare mishi ita a hankali ko kun gane jama sai a kankare mishi ita a hankali da gwargwadon yadda ainihin wato zai fahimta insha Allah na'am malam yace wa qad yantiqu bil adillah المتعلقة ويرد الشبهات من لا معرفة عنده yace yo ai zaka ga wanda ma bai da ilimi wani lokacin yana maganganu kuma maganganun akwai dalili a ciki yana kawo shubuhohi yana ture su amma kuma bai da ilimi ko saboda me saboda yana da zalaqatul lisan akwai wani ba malami bane za ku ganshi yana da fasahar magana in ya zo magana duk da ya goyi baya ko ta siyasa ko ta addini ko ta me sai ka ji yana kawo dalilai ko da na hankali ne waɗanda za su mara mashi baya kuma duk wani abu da zai rusa shi sai ka ji ya iya rugurguza wannan abin bal kad yakunu murtaban ta iya yiwa ma wannan mutum ya zan a zuciyar shi akwai shakka amma kuma bakin shi ya iya yin bayani wa ya'jazu ala zalika man huwa arifun sai kuma kaga wanda ya san Allah ya kasa bayanin da wancan mai shakka a zuci shi zai iya yi ko kun fahimta jama'a akwai wanda yake da tsantsar imani amma baya iya bayyana yadda al'amarin imanin yake da baki akwai wanda yake da shakka a zuciyar shi shi kuma ya tashi bayani sai ka ji ya iya bayani tsantsa a ɗauka cewa mu'mini ne daga ƙarshe abin da shehu yake so ka fahimta a nan shine ba ana hukunta mutane ne da abin da ainihin wato suka iya sharhi ko suka gaza sharhi na imani ba a wurin Allah Allah yana ɗaukan me ke zuci mu kuma a wurin mu fa ba muna cewa ne mu binciki zuciyar mutum ba a'a menene muka ji daga bakin shi menene muka gani daga gaɓoɓin shi mu da haka za mu yi aiki shi kuma Allah fa zai yi aiki da abin da yake zuci ne ko kun fahimci bayanin hasilin bayanin kenan shine sai ke cewa in ta haka lamu Sheikh As-Sanusi maganganun a Sheikh As-Sanusi sun kare to anan jama'a kun ga an kai komo in ba ku manta ba tun daga karatu na farko na wannan littafi wanda yau ana karatun ƙarshe insha Allah karatu na hudu da ikon Allah an yawaita magana akan kaza kafirci ne kaza kaza musulunci ne wani kafiri ne wani ka an yawaita maganganu akan haka ko to shi kanshi shehu ya fahimci maganganu na da yawa akan haka me yiwa jama'a duk waɗannan bayanan da shehu yayi da sharhohi da ne ta yi da misalan da ne ta yi ta iya yiwa wani ƙara ruɗewa ma ya yi ta iya yiwa sai shehu yake cewa fa in kulta to da za ka ce mana bayyin lana umdatat takfiri yanzu dai ala gafata malam ka bayyana mana menene madogara game da kafirta musulmi musulmi ne aka gan shi yana musulunci me za a dogara da shi wajen a fitar da shi daga musulunci ko kun fahimta jama'a lina alama man yukaffaru wa man la yukaffaru don mu san waye ake kafirtawa waye ba a kafirtawa qultu sai in ce da kai fa'alam ka sani annal kufra shi dai kafirci huwa diddul imani shine kishiyar imani qala ta'ala Allah yace fa minhum man amana wa minhum man kafara daga cikin su akwai waɗanda suka yadda daga cikin su akwai kuma wanda suka ki ina ma'anar yadda yadda da Allah ina ma'anar ƙi waɗanda suka ƙi yadda da Allah kaga ashe imani menene ainihin kishiye shi kafirci wal imanu sai ainihin shehu ya ce shi imani huwa tasdiqu bir rasul shine gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bima ja'a bihi da kuma gaskata abubuwan da manzon Allah ya zo da su wal kufru shi kuwa kafirci at-takzibu bidhalika to shine ƙaryata ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi wa fi tasdiqir rasuli tasdiqul lahi game da gaskata manzon Allah to akwai gaskata Allah a ciki wa fi takzibihi diddu zalika game da ainihin ƙaryata ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan ma akwai akasin haka wato akwai ƙaryata Allah in ka ƙaryata manzon Allah ka ƙaryata ainihin Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda daidai ya da'a ga manzo to yayi da'a ga Allah madaukakin sarki fa idza fahimta hadha to idan har ka fahimci wannan shimfiɗa da ne maka game da wannan amsa da kake nema akan cewa to yanzu dai wane kafiri wane kafiri wane kafiri wane kafiri al'amarin yayi yawa menene wace ƙa'ida ake bi wajen cewa wane kafiri ko kuma wane ba kafiri ba ne sai ke cewa to alimta za ka san cewa annal umdata fi takfir abin da ake dogara da shi wajen kafirta mutum takzibin rasuli ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji umda wajen takfir ya kamata kowa ya dawo da tunanin shi cikin hankalin shi babbar madogara guda ɗaya ce wajen kafirta musulmi ita ce ƙaryata manzon Allah to magana haka take a dunkule wa tafsilu zalika bayani game da haka ko gashi an ta'alama kasancewa annal kufra mukhalafatu nassin maqtu'in bihi kafirci shine saba wa nassi wanda yake yanke tabbataccen nassi ne sai mutum ya ƙaryata shi a jawo cewa Allah ya ce kaza sai mutum ya ce ƙarya ne kamar yadda Allah ya ba da labari da suke cewa Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min sama ya Allah ƙur'anin in gaskiya ne daga gare ka in ji mutanen maka suke cewa in ma gaskiya ne wato koda ya tabbata gaskiya ne sai suka ce to sun kafirce a yi musu ruwan kwaran kwatsa din to yanzu kaga wannan nassi ne karara suka ce in ya tabbata gaskiya ne to su kuma sun karyata kun fahimta jama'a to yanzu dukkan mutumin da aka same shi ya karyata nassi karara kama abu ruqayya wanda 'yan boko suka fi sanin shi da burjiba burjiba ko burkayya burjiba tura na ce mishi burjiba ko burkayya amma abu rukayya ne sarkin ƙasar tunisia wanda ya mutu ya yi musun cewa zalunci ne a ce a ɗibi gado kashi biyu a ba namiji a ba mace kashi ɗaya aka ce mishi ƙur'ani ne ya ce sam wannan aya ƙarya ce ya ce malamai ne suka bi suka ƙididdige ta ya ce ba ta daga cikin abin da Allah ya saukar ƙarara shine lokacin rabitatul alamin islami sai ta haɗa manyan malaman duniyar fiƙihu daga ciki akwai abubakar mahmudu gumi aka je aka same shi aka zauna da shi aka yi mishi nasiha ya ce Allah ya kashe shi wannan ita ce aƙidar shi shine sai bin ba zai zo ya fitar da fatawa ta musamman akan cewa to burji ba ya zama kafiri shugaban ƙasar tunisia ko kun gane jama'a no. to kun ga yanzu wanda aka same shi da irin wannan me ya karyata jama'a ijtihadin malamai no. fahimtar malamai no. nassi karara ya karyata karyata nassi karara to wannan ya zama kafiri kaga tafsili na farko kenan to me alakar manzon Allah da nassi kuwa yo ai manzon Allah shi ya zo da nassi kaga ashe ƙaryata nasi ƙaryata manzon Allah ne aw mukhalafatu ijma'il khawas wal awam fi amrin dini ko kuma saba wa ijma'in malamai da waɗanda suke gama garin musulmi game da al'amarin addini jama'a dukkanin musulmin duniya gaba ɗaya sun ainihin yadda sun amintu akan cewa abubakar siddiqu khalifa ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-khawas wal awam malamai na musamman ƙwararru da gama gari kowa ya yarda cewa bayan mutuwa manzan Allah waye ya zama khalifa abubakar sai 'yan shiya suka ce sam ba su yarda da wannan ba yanzu wannan saba wa ijma'i ne wanda malamai da waɗanda ba malamai ba sun yarda da shi to irin wannan ijma'in wanda kowa da kowa ya amintu da shi idan ka zo ka saba mishi to shikenan wannan ka kafirta jama'a mun fahimci wannan da kyau wa fihima jami'an yace domin a cikin waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya to takzibin rasuli akwai ƙaryata manzon Allah ƙaryata nassi kai tsaye ko ƙaryata ijma'in musulmi wanda aka samu goyon bayan malamai da waɗanda ba malamai ba to akwai ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace wa hadhihi mas'alatun fiqhiyya kaga wannan matsala ce ta fiqhu la majala lil aqali hankali bai da mashiga wan nazar fiha da kuma ra'ayi a nazari na ko a gani na ba mashiga sai me sai binta yadda ta zo kawai ko kun gane jama'a fa in qulta da zaka ce zid lana fi zalika tafsilan ala gafarta malan ka ƙara mana bayani akan haka qultu sai in ce fa'lam ka sani anna sharha ma yukaffaru bihi yastad'i tafsilan tawilan sharhi game da abubuwan da ake kafirta musulmi da su to wannan yana buƙatar dogon bayani faqna bi wasiyatin amma sai shehu ya ce ka gamsu da wata wasiya da zan maka wa qanunin ka kuma gamsu da wata doka wadda zan kawo maka wa fihi kifaya sun ishe ka fi hadhal gharad a wannan manufar jama'an musulmi don Allah kowa ya kakkaɓe kunnen shi da kyau ya ji shehu yake cewa ka gamsu da wasiya da kuma wata doka da zai gaya maka game da wata ƙa'ida ake bi a kafirta wata ƙa'ida ce ake bi kuma a ce ba kafiri ba sai ce amma wasiyatu wasiyar da nake maka ita ce an ta kuffa nafsaka an takfiri ahli millatil islami ajma'ina ka kame kanka daga kafirta musulmi baki ɗayansu ma damu qa'ilina la ilaha illallah matukar suna cewa la ilaha illallah ghaira munaqibina laha in dai ba sun warware ta ba kaji in dai har kaji mutum ya ce la ilaha illallah to ba shi musulmi ne rabu da shi a musulunci Allahumma sai in yayi me sai in ya warware ta to kaga in ya warware ta wasiyar shehu shine me ba za ka kame daga kafirta shi ba don haka kun ga ku ringa fahimtar nassoshi jama'a wannan maganar ka a fahimci shehu yana cewa kenan shi kenan ba sauran a kafirta mai la ilaha illallah a'a mai la ilaha illallah za a iya kafirta shi in ya warware ta amma in bai warware ta ba fa kadai ka haɗu da mutum ya ce la ilaha illallah kana da yancin ka ce kai kafiri ne kun ga jama'a maganar da nake faɗi a kullum ana zaluntar gaskiya a wajen bayani a ƙasar nan tamu shi wanda zai ce wane yana kafirta musulmi bai yi adalci ba shin haka siddan wancan ya ji kawai musulmi ya ce la ilaha illallah ya ce kai kafiri ne haka siddan ne idan har haka siddan ne ku tsaya ku ji to ya nuna wannan mutumin bai da hankali gaba ɗaya domin babu wani mai hankali musulmi da zai ji musulmi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana rufe baki kuma ya ce mishi kafiri ba zai yiwu ba idan kuwa har ya ji wani abu ne ko ya ga wani abu da wannan ya aikata sannan ya ce mai kafiri to yanzu sai a kamo su gaba ɗaya sai a binciki kai me yasa mutum ya ce la ilaha illallah kace kafiri ne sai ce saboda ya yi sujuda ga gunki saboda ya yi ɗawafi ga wani dutse saboda ya yi kaza saboda ya yi kaza ina fata an gane don haka wasiyar farko ita ce duk mutumin da ya ce la ilaha illallahu to ka kame kanka daga gare shi matuƙar bai warware ta ba in ya warware ta fa to ba za ka kame kanka daga gare shi ba sai ka hukunta shi da gwargwadon yadda ya warware ta sai ka hukunta shi muka ce sai ka hukunta shi kai Allah ne a'a kai alkali ne a'a amma kai musulmi ne dan uwan shi saboda akwai mu'amala da ke hada ka da shi zaka karba aure a hannun shi in ya mutu zaka yi mai sallah zaka ainihin saka shi alkafani ka kai shi makabarta kai mishi addu'a ashe kaga ka kame bakinka daga gare shi ko da ya warware la ilaha illallahu a nan ba ta taso ba domin akwai wata alaƙa ta mu'amala tsakaninku na fata an gane don haka waɗanda suke faɗin la ilaha illallah su yi wani abu da za su warware ta idan an ce sun zama kafirai sai su rugo da gudu kuma sai su dawo sai su ce jama'a kun ji saboda mun ce la ilaha illallah an kafirta mu a a ƙarya ne ba saboda jama'a saboda la ilaha illallah kuma sai a kafirta mutum a ba a yi adalcin bayani ba akwai abin da kai bayan la ilaha illallah din kamar yaro ne sai ya tsaya kusa da ɗan uwan shi in ya ga kai uban ka kau da kai sai ya sa hannu sai ya muntsuni duwawun shi sai ya dawo sai ya runguma hannun shi haka sai in wance ya ihu sai yaya sai ce ya muntsine ne sai ce daga na tsaya kawai daga na tsaya kawai a'a akwai abin da ya faru ku yi bayani yaya daga ka tsaya kawai zai ce ihu ka muntsine shi akwai abin da ya faru to mutane jama'a ku yi wa kanku adalci ku daina yin kafirci domin me yanzu jama'a ka ɗauki misalin 'yan ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriya 'yan ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriya haɗa da 'ya'yansu 'yan shi'a za su ainihin je sai su faɗi kalmar la ilaha illallah sai kuma sai su je su aikata aikin da zai warware wannan la ilaha illallah idan aka ce 'yan tijjaniya 'yan ƙadiriya 'yan shi'a da suka ce kaza sun zama kafirai madadin su ce daga mun ce kaza ɗin sai ku kafirta mu sai kuma su juya su ce mu dai cewa muka la ilaha illallah a ashe su ma suna tsoron abin kenan in ba haka ba su faɗi abin mana su ce cewa muka yi salatul fati ta fi alƙur'ani so dubu shida sai a kafirta mu saboda haka sun taɓa faɗin haka sai su aje kalmar da suka yi ta kafirci da ridda sai su ɗauko kalmar musulunci wai sai su ce wai ita suka faɗa saboda ita aka kafirta su a ƙarya suke yi ba saboda la ilaha illallah ake kafirta ku ba ana kafirta ku ne saboda kun faɗa ko kun ƙudurce ko kun aikata ta kafirci ba ita la ilaha illallah ba in ba haka ba ba a taɓa ce muku kafirai don kun faɗi la ilaha illallah ba ko kun fahimta jama'a ba a taɓa ce muku 'yan bid'a don kun yi salatin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ana ce muku 'yan bid'a saboda kun yi salatul fatih ashe in kuka dubi wannan jama'a hakikanin waɗanda ko kuma maraba ko maganin wannan rikicin wallahi azimi jama'a sai fa an kafa kotu ta musulunci kuma an ɗauko mutanen da ba ruwansu a cikin wannan rikicin waɗanda kuma ba su da son zuciya sai an ɗauko su tukuna su ne za su iya wannan hukuncin in ba haka ba duk sadda aka zauna sai ka ga abin da aka zauna a yi magana a kan shi ba za a tashi a kan shi ba ko jiya wasu sun zo suna kukan in an je taron malamai ba a gani na na ce ba a taɓa aiko mini ba sai na ce kuma gaskiyar lamari ita ce ni na riga na yi defining kaina in aka je aka ce an zo haɗa kan musulmi ga 'yan ɗariƙar tijjaniya a wurin ga 'yan ɗariƙar ƙadiriya a wurin ga 'yan ƙungiyar izala masu bautan maliki ni fa zan miƙe in ce to ku tsaya a nan fa muna da saɓani tukuna mu kawar da saɓanin tukuna mu haɗu akan musuluncin sannan a yi haɗin kai sai a ce to ba a san irin magana ta abin da ake so wai in aka je to sai a ce to shikenan jama'a an yi haɗin kan musulmi sai a tashi haka birin birin amma fa kowa yana nan akan abin da yake a kai wanda in magariba ta in ya zo zai yi wa'azi a kai magariba gobe kuma wane zai ce wane ya kafirta bayan jiya an haɗa su a gidan gwamnati an ce an yi haɗin kai tsakani da Allah wannan akwai yaudara ciki ko babu jama'a daga shekara ashirin zuwa yanzu ana kiran taron haɗin kai amma wargajewa ike yi me yasa saboda kun kira mutane kun ce ba za ku binciken menene ya haɗa su ku gane wane ne yake daidai wane ne ba daidai ba ko ko dukkansu ba daidai suke ba ko ko dukkansu daidai suke a bayyana musu yaya fuskar rikicin take sai kuma ku ce a to shi kenan yanzu misali shekaru takwas da gwamnan zamfara yarima yana ainihin mulki ya yi ta ƙoƙarin haɗa kan 'yan izala na jos da na kaduna da 'yan tijjaniya da 'yan ƙadiriya da 'yan salafiya haka ya ta yi marigayi malam ja'afar ɗan uwa shine aka rinka gayyatowa su suke wakiltar salafiya amma fa ba mu ba suna wakiltar kansu ne ina fata an gane su dahir bauchi da su aka yi ta gayyata sai a je sai a haɗu in aka haɗu gaba ɗaya sai a ce to shi ke ala gafata mala eh za a yi wa'azi ne akan sadar da zumunci kai kuma za a yi wa'azi ne akan sallama kai kuma za a yi wa'azi ne akan makwabtaka shi kenan sai a rarraba musu dan salafiya ya akan makwabtaka wannan ya akan sadar da zumunci wannan ya akan sallama shi kenan sai a nuna a gidan talabijin a ce yau an yi wa'azin haɗin kai a ba wa'azin haɗin kai bane to me ke faruwa idan azumi ya yi dukkansu ƙungiyoyin suka dawo suna tafsiri sai ku je suna ta rusar junansu bayan sun cinye wa yarima motoci da kuɗi a wurin taron haɗin kai jama'a ina gaya muku wannan musibar ita ce ta rinka faruwa don haka ba da jimawa ba muna magana da tsohon kwamishinan addini na jihar zamfara din sai ke cewa to ai malaman ne ma an rasa kansu na ce to ai matsalar ita ce tukuna an san malaman tukuna an san malami waye malami menene ake gane malanta sannan yace cuta ta biyu kuma an kasa gane ya za a yi a haɗa kan na ce duk shekara takwas ɗin da kuka kuna dafa musu shinkafa da taliya suna ci suna karɓan kuɗaɗenku da motocinku har yanzu kun kasa gane yaya haɗin kan hakun sauka kan mulki shine kun kasa tsabbaka nazariyar ne a yadda take in kana da mata biyu kullum ka zo ka samu suna dambe sai ka ce kun shuru kun shuru ko ce ta koma ta zauna ɗaki ka yi mazurai sai ka fita kana fita me zai faru za su ci gaba da dambe eh amma dole ka zaunar da su ka gane wace ce take tsogalar fada wace ce take faɗin kaza wace ce take aikata kaza a yi maganin waɗannan abubuwan a tabbatarwa da mai gaskiya gaskiya mai ƙarya a tabbatar mai da ƙarya don haka jama'ar najeriya ni kam na gamsu da wannan nazariyar tawa da wannan tunanin nawa kuma ina da yaƙini cewa insha Allahu kaɗai abin da zai haɗa kan musulmi shine sai an dubi matsalolin da ke raba su an tattauna waɗannan matsalolin idan mai yiwuwa ne a maganin su to mai yiwuwa ne a haɗin kan in ko ba mai yiwuwa ba ne a maganin su to fa ba zai yiwu kuma a haɗin kan ba jama'a wannan maganar da nake faɗi aƙida ce a wurina domin me na gamsu a kanta amma tsakani da Allah jama'a a ce wai an haɗa wani Bureau for Religious Affairs an ji an ɗauko wancan ɗan kaza wancan ɗan kaza wancan ɗan kaza an zo an haɗa su sai a zo a nuna su a labaran duniya sai a ce wai an haɗa kai to abin tambaye shi ne idan suka je suka dawo taron jama'a sun fai shiru ne a wurin taron munafunci ne fa barin gaya muku da waɗannan masu mulkin ba sa ba da kuɗi da motoci fa malaman ba ma za su je wurin taron ba kowa ya yi likimo ne don dai a bashi mabudin mota da kuɗi ya rufa ya taho amma shi kanshi bai yadda da wane da ya gani a wurin ba ko kuwa ya yadda da shi bai yadda da shi ba to amma sai a yaudari masu mulkin don haka idan masu mulkin suka yi suka gaji ƙarshen lokaci sai su ce sun rasa yadda za su haɗa kan musulmin don me sun gama kashe millions na kuɗi a kai sannan kuma in waɗannan suka zo suka kafa wa'azi sai su ji abin da ya sa abin da ake tsoron ya ci gaba da faruwa don haka hanya guda ɗaya ita ce jama'a idan mutum ya faɗi kalmar shahada kada a kafirta shi idan ya warware ta kwato a ce lallai ya warware ta shi kuma sadda aka ce ya warware ta da wani aiki ko da wata magana kada ya ƙi Allah ya zo ya ce jama'a kun ji an ce ni kafiri ne don na faɗi la ilaha illallah sai ce a'a jama'a an kafirta ni ne saboda na ce kaza sai ya faɗi gaskiya ko kun fahimta jama'a barawo ne ya sata jama'a barawo ya sata aka bi shi da aka kure mai gudu ya hangi malamai na wa'azi sai canza gudu sai taho yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar sai faɗo cikin wa'azi gaba ɗaya sai hankali ya dawo kan wannan kai ga wani sabon mumini an samu to yanzu waɗancan da suka biyo shi da gudu sai suka tsaya yanzu in ka je ka biyo mumini ba kashe shi don yana cewa Allahu akbar amma tsakani da Allah don haka suka biyo shi to matsalar Najeriya kenan jama'a amuciya aka yi wannan wallahi amuciya aka yi wannan barawo ne aka biyo shi gadan gadan jama'a aka kewaye sinima da shi ya rasa yadda zai kawai sai hangi ana wa'azi mala sai canza salo kawai sai to yana kabbara sai waɗancan masu bin shi sai suka tsaya sai zo ya shige cikin masu wa'azi dole aka kyale shi dan yanzu ka biyo shi za a ce a'a mutum yana kabbara kana bin shi to sai ka ji alarmomi na jawo aya a kanka a'a wallahi barawo ne ina fata an gane amma da ya je inda a ce an biyo shi ana dukan shi zai ce suna duka na ne saboda na yi sata cewa zai suna dukana ne saboda na taho gurin wa'azi saboda haka akwai matsala a najeriya jama'a allah kiyaye to shi ne sai malam yake cewa ala gafata malam ka kara mana bayani sai ce to ka kame bakinka daga kafirta duk mutanen da suke ainihin mutanen alƙibla ne waɗanda ainihin wato suka faɗi kalma ainihin wato la ilaha illallah matuƙar dai ba su ainihin warware ita wannan ainihin la ilaha illallah ba to mecece warwarewa sai mala ya ce wal munaqabatu fi zahir abinda ake nufi da warwarewa a zahiri allati nattali'u alaiha shine warwarewa wadda yake za mu iya ganinta warware kalmar shahada wadda za mu iya gani ko za mu iya ji ko kun fahimta wa izharuhumul kufur da kuma bayyana wa kafirci da za su yi bayan sun faɗi la ilaha illallah min jihatil fi'li a aikace ka ta'azimil ahjar bayan mutum ya faɗi la ilaha illallah sai mu ga kuma yana girmama duwatsu wal ashjar da bishiyoyi bizabhi indaha yana yin yanka a wurin a wurin su aw sabbil ajini alaiha ko kuma zuba kullu akan dutse ko kuma a wurin bishiya wa izharuhumul kufra min jihatil qawl da kuma bayyana wasu da za su yi ga kafirci ta hanyar magana wannan ma yana daga cikin warwarewa kalistihza'i bi dinillah kalistihza'i bi dinillah kamar isgilanci da addinin Allah wa takzibi ma ulima maji'ur rasul bihi daruratan da kuma ƙaryata abin da aka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to in muka ji mutum an jawo mishi abin da manzon Allah ya zo da shi na ƙur'ani ko sunna ko hukunci ya ce ƙarya ne to ya warware la ilaha illallah idan muka ji mutum yana izgilanci ma'addinin Allah to wannan ya warware la ilaha illallah don haka in aka kafirta shi yanzu ba an kafirta shi ne don ya faɗi la ilaha illallah ba sai don me sai don izgilanci sai don ƙaryatawa ko kun gane jama'a saboda haka ina son ku gane asalin matsalar da ta rinka hada musulmin Najeriya da 'yan ɗariƙu kenan da sauran waɗanda suka kafirce abin da suka kafirce ake mita a kai amma in suka zo faɗa wa duniya sai su ce saboda mun ce la ilaha illallahu saboda haka ne aka kafirta mu jama'a kun fahimci wannan matsalar kuma ko kun taɓa lura da haka kafin yanzu da muke wannan bayanin to daga nan za ku gane dalilin da yasa kenan aka kasa gane haɗin kan yadda za a yi shi sai ce wa ammal munaqabatu fil batin amma dangane da warware kalmar la ilaha illallah a batini fa a cikin zuci wa malana ilaiha sabil ilaiha sabilun ba mu da wata hanya dan haka in mutum ya faɗi la ilaha illallah in ya warware ta a zuci ba mu gani ba jama'a ba mu da hanyar da za mu yi hukunci amma inda baki ko da aiki ya warware ta fa za mu yi hukunci da abin da muka ji kun gane wannan jama'a to kun ji wasiyar da dan fodiyo yayi ai kowa ya fahimce ta ko na'am dan haka kada ka kafirta mai la ilaha illallah sai in ya warware ta da maganar kafirci ko da aikin kafirci maganar kafirci ko aikin kafirci na fili ba na zuci ba domin na zuci din ma ai ba mu da hanyar da za mu iya gani amma kanunu dangane da kanunu kuma dokar da shehu zai gaya maka fa huwa an ta'rifa anna dina ala kismaini ka gano cewa addini ya kasu nau'i biyu kismun ya ta'allaqu bil furu' akwai kashi na farko wanda yake da alaka da furu'a mecece furu'a fiqhu sallah azumi misali wa mahma kana takzibu to duk inda aka samu ƙaryatawa game da wani abu wanda ya tabbata a fiqhun musulunci ka ce zakka ƙarya ce ko hajji ƙarya ce ko sujudar ƙabli ko ba a ƙarya ce ƙaryata wani abu tabbatacce a fiqhu an gane wannan da kyau jama'a to wajabat takfiru to wajibi ne a kafirta wannan da ya ƙaryata sawa'un kana fil usuli aw fil furu'i wannan abin da ya ƙaryata a cikin aƙida ne ko kuwa ainihin a cikin furu'a ne in kana ma waqa'a takzibu bihi minhuma mimma ulima fi dini darura amma fa sai in ya zama abin da ya ƙaryata wanda ya zo a aƙida ko a furu'a sai ya zama tabbataccen abu ne wanda babu makawa sananne ne shahararre a cikin addini ba abin da yake ɓoyayye a aƙida ko abin da yake ɓoyayye a fiƙihu ba ka je ka ɗauko wata matsala ta fiƙihu wadda mai yiwa sai manyan malamai ne ko gogaggun malamai suka santa sai wani ya ƙaryata to a nan ba za ka kafirta shi ba domin wannan abun ba abu ne sananne wanda yake shahararre ba amma yanzu misali sallah a musulunci sananne ya ce shahararriya amma kaga sallah bangaren fiqh ce to mutum ya ƙaryata ta ya zama kafiri to a sallah tahiya tahiya sanannen aba ce shahararriya ko mun fahimta to in mutum ya ƙaryata ta to kaga wannan ya karyata tabbataccen abu amma za ka zo ka ji kuma dangane da shahara da sanin abun kuma ya danganci irin mutumin da kuma idda yake zaune dan yanzu ka je ƙauye akwai limamin ƙauyen da bai san ana tahiya a sallah ba shine limami duk ƙauyen amma bai san ana tahiya a sallah ba to sai ka ce shekaru arba'in da yake sallah me yake yi in ya zauna shuru yake yi don haka da ya zauna sai da ya tashi to yanzu ka ce mashi anya liman ka yi tahiya ya ce tahiya eh mece ce tafiya tafiya na zai ce tafiya eh mece ce tafiya sai shi bai san wannan kirkiri kirkira to yanzu liman ya karyata tahiya kenan amma ba za ka kafirta shi ba me yasa saboda mahallin inda yake za ka ji shehu zai wannan magana insha Allah ko kun fahimta dangane da al'amuran ma dan haka yanzu misali jama'a yanzu yadda sallah al'amarin ta ya shahara a musulunci shin komai ne kuma a cikin sallah al'amarin shi shahara ba komai ba ne don haka ashe kaga wajen kafirtawa game da ƙaryatawar sai ka dubi waye kuma a ina yake jama'a kuna fahimta abubuwan nan da kyau sai yake cewa qalan nawawi al-imam an-nawawi yace man jahada ma yu'lamu min dinil islami daruratan wanda duk ya yi musun abin da aka san shi tabbatacce a musulunci hukima bi riddatihi sai a hukunta cewa ya yi ridda wa kufrihi kuma ya kafirce wa Allah illa an ya kuna qariba ahadin bil islam sai dai in sabon musulunta ne sabon musulunta sai aka ce azumi sai ce azumi ce ce a me azumi ma ce ai ba cin abinci tun daga safiya har dare ce a haba wannan ai wahala ce ina baka yadda bai ce a wallahi ban yadda ba azumin baka yadda ba eh wallahi ban yadda ba ya rantsuwa ya ce bai yadda ba har ya rantsu to ba za ka kafirta shi ba domin mai domin kana hadisa ahadin ko qariba ahadin bil islam sabon shiga musulunci ne auna sha'abi badiyatin ba'idatin ko kuma ya taso a ƙauye nesa da gari Allahu akbar mutanen ƙauye ke jama'a limamin ƙauye zaka je kaga in yi ruku'u to bayewar rafa'u minan ruku'i da shi da mamun wani ma cikin mamun su ya riga shi gudu da gudu za su zube to yanzu wannan limamin da za a ce mishi liman baka ɗagowa daga ruku'u ya ce kai mu abin da muka sani sallah dai sallah ce kuma mun yi ya zo ya musun duk waɗannan abubuwan ya taso a ƙauye don haka jama'a duk wanda zai iya kada ya zauna a ƙauye to kada ya zauna saboda ƙauye ba wai ana matsalar lantarki ne da ruwan famfo da gsm kawai ba addini shine abu na farko da ƙauye ya ɗabi'antu da nisanta da shi tun farko har zuwa yau ka auna da kyau ka gani duk inda ka je sai ka samu ƙauye ko da ahalus sunna ne na ƙauye ahalus sunnan ƙauye to sai ka ga in ka zo da su cikin gari to sai ga suna neman su zama su ne yan bidi'a kuma fata an gari saboda haka mawaƙi ya ce kowa ya zama binni inda aka ce binni ya zauna sannan aka ce ya koma daji ya ce zaman duniya shi ta lalace in dai ƙauye ne to akwai matsala don haka kakkai saurin kafirta wanda ka gan shi a ƙauye ya yi musu ma huwa ma'alumin min addini bid darura me yasa saboda nisanta shi da gari daga wurin malamai yana haifar mai da jafa'i ba ka ganin wani sabon musulunta ne kuma daga ina daga ƙauye abu biyu ya haɗu a kan shi da ya zo ana cikin sallah ashe an yi wa'azi an koyar da cewa an yi atishawa ana yin alhamdulillahi da haka ya atishawa sai ya ce alhamdulillahi sai sahabbai suka kalle shi haka a sallar kaga su ma a lokacin sababbin musulunta ne an ba haka bai na ruwanku da shi duk sai suka kalle shi da suka kalle sai ce mene muku kuka kwakwalo min ido kwala-kwala haka a sallah sai suka yi ta buga cinya cewa ba a magana ba a magana ba a magana sai fushi da aka yi da sallah ya ce ban taba ganin malami irin manzo Allah ba bai dake ni ba bai zake ni ba bai kore ni ba bai kyare ni ba sai ce ba a magana a sallah yanzu wannan irin maganar in kai da ni muka yi ta a sallah sallar ta ɓaci amma shi ba komai sallar shi ta yi saboda mutumin ƙauye ne kuma sabon tuba ne ashe in kuka fahimci wannan sai mala ya ce wa nahawihi mimman yakhfa alaihi zalika da makamantan shi waɗanda ire-iren waɗannan hukunce-hukunce suke ɓoyuwa gare su fa yu'arrafu bi zalika to sai a sanar da shi wannan abu ka a kafirta shi fa inistamarra amma bayan an sanar da shi in kuma ya doge game da ƙaryata wannan abun ko izgilanci hukima bi kufrihi sai a hukunta cewa ya kafirta ka hukumin ko ka hukumi manista halar zina kamar hukuncin wanda ya halatta zina awil khamra ko giya awil katla ko kisan kai aw ghaira zalika min al muharramat ko kuma wasu abubuwa da suka haramta mimma yu'lamu tahrimuha daruratan waɗanda an san waɗannan abubuwan lallai tabbatattu ne haramun ne zina kowa santa haramun shan giya kisan kai da makamantan ire-iren waɗannan sai mutum ya zo ya ce a'a zina halal ce sai ya ce a'a kisan kai halal ne a'a shan giya halal ne to yanzu wannan mutumin ya zama kafiri in dai har musulmi ne Allahumma sai in sabon tuba ne ko kuma wanda ke nesa daga inda malamai suke to wannan kuma yana nuna mai jama'a yana nuna kenan ashe ƙauyuka suna buƙatar da'awa kuma ƙauyuka ba ƙauyukan kafirai kaɗai ba har da ƙauyukan musulmi ina fatar mun gane Allah ya taimaka wa hasilu ma fi rawdatihi malam yace to ga dai abin ga takaitaccen abin da ke cikin littafin ar-rawda ta al-Imam an-Nawawi wannan ar-rawda littafi ne na fiqhu jama'a an buga shi akwai mai mujalladi goma akwai mai mujalladi goma sha shida yace anna kullu man jahada mujma'an alaihi ma'luman min ad-din bid-darura kafara dukkan mutumin da ya musun abin da aka yi ijima'i a kai kuma wannan abin ya zama sananne ne a cikin addinin musulunci tabbataccen sananne to ya kafirta sawa'un kana fihi nassun aula wannan abin akwai nassi akan shi ko kuwa babu in dai har an san abin ya tabbata a musulunci ko da da ijima'i ne wani ya musun shi to ya kafirta wa ma'anar ilmi bid darura abin da ake nufi cewa a san abin cewa tabbatacce ne an ya kuna zalikal ma'alumi min umuril islami zahira ya zama wannan al'amarin yana daga cikin al'amuran musulunci na sarari allati yashtariku fi ma'rifatiha al khawas wal awam wanda yake kowa yana da rata yana da ainihin wato tarayya wajen sanin wannan abu da malamai da waɗanda ba malamai ba kas salati waz zakati wal hajji kamar sallah da zakka da hajji jama'a waɗannan abubuwan sanin su a musulunci tabbataccen abu ne da malami da wanda ba malami ba kowa ya san su a musulunci to mutumin da ya ce zakka ƙarya ce ko hajji ƙarya ne to wannan za a ainihin kafirta shi ina fata an gane amma kuma banda kafirtawa da ta'awili jama'a idan mutum ya zo malami ne ya yi fatawa akan cewa sallah kaza da ake yi ba musulunci ba ce ko kun fahimta to kar a je kuma a yi tawili a ce ya ce sallah ƙarya ce ya ce azumi kaza da ake ba musulunci ba ne ka a je a ce yana musun azumi wannan tawili ne irin na shehunan ɗariƙa da aka ce salatul fati ba kyau sai suka je suka ce an ce salatin annabi ba kyau da ibnu taimiyya ya ce yin ziyara a ɗaura sirdi domin tafiya ziyara babu kyau in ba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da masallacin ka'aba da masallacin baitul maqdis ba sai aka ce ya ce kada a ziyarci annabi madadin a maimaita abin da ya faɗa da aka je sai aka faɗi me aka fahimta a'a akwai maganar da in mutum ya yi ta to tana da wani lazimi to ba ka lazimta mishi wannan lazimin saboda duk maganar da ka gani tana da faɗi idan mutum ya ce wane zo ka ci abinci sai ce na ƙoshi eh na ƙoshi can sai aka tafi siyo nama za a siyo da shi sai ka ce ai ya ce ya ƙoshi a'a lazimin ƙoshi to baya lazimta ƙwalama an ƙoshi daga ƙwalama akwai ƙoshi daga tuwo akwai ƙoshi daga ƙwalama za ka iya ƙoshi daga tuwo amma kana son ka ci nama haka ne to don haka baka hukunta mutum da lazimin maganar shi in ba shi ya faɗi ba don haka suke cewa lazimul mazhabi laisa mazhaban abin da ka fahimta daga maganar mutum baka hukunta shi da ita ko kun gane jama'a yawwa Allah ya taimaka to sai malam ya ci gaba da cewa wa tahrimul khamri wa zina da kuma haramcin giya da zina duk waɗannan abubuwa an san su a musulunci ga matsayin su to in wani ya musu to ya zama kafiri in ta haka lamun nawawi zancen nawawi ya riga ya kare jama'a littafi ya taho ƙarshe yayin da ya zama in ka tattaro mu da muka yi akan matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau da karatun wannan littafi za ka ga a ciki akwai kwamacala mai yawa akwai hawa da sauka mai yawa to yanzu meye za ka yi wanda zai zaunar da kai lafiya gaba ɗaya duk ka fita daga rikicin jahiliya rikicin ƙungiyoyi rikicin ɗariƙu rikicin movements rikicin philosophy rikicin ideologies rikicin wane ne wane ne duk me zai fitar da kai sai shi ya ce fa in kulta to da za ka ce bayyin lana ma nashtaghilu bihi li yakuna ziyadatan fi nuri basairina shehu ka bayyana mana abin da ya kamata mu shagalta da shi duk wannan hayaniyar mu fita daga cikinta wadda in muka shagalta da wannan abin zai haskaka mana basira qultu sai shehu ya ce fa'alam ka sani da cewa annaman arada zalika wanda duk ke son ya samu hasken basira ya fita daga cikin ruɗani da hayaniya ko to duk wanda yake so falyalzam arba'ata umurin ya lazimci abubuwa guda hudu al'awwalu abu na farko tilawatul qur'ani azimi karatun alqur'ani mai girma wa tadabbur ayatihi da lura da ayoyin asad da yake karanta su wa tafahumi ma'anihi da kuma fahimtar ma'anonin alkur'ani yanzu wanda ya shagaltu da wannan jama'a ba shi cikin rikicin 'yan kungiya duk hayaniyarsu da suke na jos ko na kaduna an yi taron malamai an cinye ushiri wani an kore shi wani an dakatar da shi wani dan agaji ne an canza igiyar shi daga dama ta koma hagu duk ya fita daga wannan rikicin saboda ya shagaltu da me karatun alkur'ani jama'a wannan wasiyar da za ku bi ta ku kanku da kun zauna lafiya ku fita daga komai duk wata hayaniya ka zo ka tasa qur'ani gaba kai ta karantawa bukuratan wa asila kana karantawa kuma ba karatu irin na gardawa ba don haka shehu ya ce wa tadabburi ayatihi gardawa ba sa tadabburi don wasu haruffan ma guda uku gardi zai haɗiye su ina fata an gane wattini wa zaituni wa duri sini sai ka ji yayi tsalle ya fada aya ta shida yaya aka ya haɗiye sauran dan haka ka gama ana tadabburi ba ta fito ba anan to ba irin na gardawa ba ba irin na gardawa ba ba kuma irin sau ba irin karatu kuma irin karatun 'yan kwangila ba akwai waɗanda ake ɗiban su kwangila za su tafi saudiya sauke alkur'ani izu 60 su 60 su kuma wai saboda dai ka a samu matsala za su rinka yi dalla-dalla ɗin amma fa dalilinsu shine dan in ba su yi dalla-dalla ba addu'a za ta samu matsala ba to ba wannan ba ana son ne tadabbur Allah ya ce afala ya tadabbaru da alqur'an shin mutane ba za su lura da alqur'ani ba walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira qur'anin nan da ba daga Allah yake ba da an samu rikici mai yawa ya salam wannan ya fassara mana duk an fita daga rikici ashe in ana karanta alqur'ani jama'a ana lura da shi to ba rikici in ka ji ana rikici to an saba wa yadda Allah ya ce game da Qur'ani saboda haka ya ku musulmi kun ji abin da zai cire ku daga rikici na farko shine mai karanta alqur'ani tilawa alqur'ani lura da shi sannan da kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani abu na farko kenan a ƙarƙashin wannan na yi muku alkawarin lacca in Allah ya so sadda na samu lokaci akan tadabburin alkur'ani lura da alkur'ani me ma ake nufi da lurar yaya ake lurar akwai lacca ta musamman shiryayya wadda na haɗa ta kawai fata ake Allah ya bamu lokaci abu na farko kenan abu na biyu shehu ya ce assani na biyu fa qira'atu ahadisi rasulillah sallallahu alaihi karatun hadisan manzon Allah alaihi salatu wassalam mai tsira da aminci wa mutala'atu siyarihi da kuma bincike game da tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa tafahumi kalamihi da neman fahimtar maganar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wattiba'u sunnatihi da bin sunnan shi kaji zaman lafiya na biyu duk wani taro da za a ce taron majalisa kaza taron 'yan ƙungiya kaza taron 'yan kaza duk ya ce ka bari ka duƙufa karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai me karanta tarihin manzan Allah dan in baka karanta tarihin manzan Allah to akwai sharri zai iya biyo maka ta inda baka tsammani saboda yan maulidin nan kawai jama'a sun isa su ruɗa ka game da tarihin manzan Allah ka kasa gane manzan Allah nan a kasuwan muciya yake ne ko a dogon bauchi yake saboda sun ruɗa tarihin manzan Allah baka san hakikanin shi ba dan haka lallai ne jama'an musulmi a rinka karanta tarihin manzon Allah tarihi manzo Allah yana nan zankame Allah ya tattara mana shi a cikin alkur'ani shi kanshi manzon Allah ya bayyana tarihin shi sahabban shi sun bayyana a cikin sunna to jama'a ku rinka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ku rinka neman fahimtar maganar manzon Allah yaya ake fahimtar hadisi in annabi ya faɗi hadisi misali yanzu annabi ya ce in za ku yi sujuda kar ku durƙusa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa ku durƙusa ku gabatar da hannayenku kafin gwiwoyinku yanzu a ƙa'idar wannan hadisin kana son ka fahimce shi ajiye hadisin ka je ka kalli yara ƙumi ke durƙusawa in ka ga yadda yake durƙusa sai ka ce to annabi ya ce ka a yi haka to sai ka dawo ka saba wa raƙumin to saba wa raƙumin ka fahimci hadisin kenan sannan fahimta hadisi ta hanyar haɗa hadisi da hadisi haɗa hadisi da aya haɗa hadisi da zantuttuka da fassarorin malaman farko don haka ya ku jama'ar musulmi karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi wannan wasiyar abubakar gumi kenan wadda kun ga ga fassarar ta anan idan kuka watsar da karatun hadisi za ku yi ta rikici in kuka karanta hadisi kuma kuka ce ba zai yi ku aiki da shi ba za ku yi rikici don haka ku karanta ku fahimta sannan ku bi abin da ya saka danginmu na cikin ƙungiya rikici fa jama'a wannan gabace wasu sun daina karatun hadisin wasu suna karantawa ba sa fahimta wasu su karanta su fahimta amma sai su ce ba yanzu ba to shine sai ga wani yaro ya leko a masallacin sai ce a'a sai an yi to sai a ce fada ya kacabe sai a ce an tafi police headquarter sai a ce ya zai ce sai an yi karatun da aka yi jiya ba zai bari sai dan wani lokaci ba kafin lokacin kuma an manta to sai a je sai a yi rikici ana nan shi kenan sai gina masallacin shi gefe guda sai a ce to kungiya nan batu kadai abin da zai zaunar da ku lafiya shine bin waɗannan wasiyoyin kuma waɗannan wasiyoyin ina yi wa kaina kuma wallahi azimi ina yi wa musulmi su idan kuka samu kanku a aiki da waɗannan wasiyoyin ko za ku zauna lafiya jama'a amma wallahi in ba haka ba tsubuna ba ta ƙare maka ba ba dai ƙungiya ba ce za ka yi to rikici bai ƙare maka ba ba wata ƙungiya duk duniya wadda ba ta da rikici duk duniya duk wata ƙungiya tana da rikici ba dai mazhaba ba duk wata mazhaba akwai rudani ba dai ɗariƙa ba duk wata ɗariƙa akwai fitina akwai rikici to me zaman lafiya ƙur'ani da hadisi amma ƙur'ani da hadisin ka ji tsarin da zaka bi ba wai shi ma yarda da ƙur'ani da hadisin ba a'a tilawa shi fahimta shi aiki da shi sannan sai me sai kuma ya ce bibiyar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sunna shi to asalisu na uku fa ma'arifatu akhbari salafi bibiyar labaran salafu jama'a kun ji dan hodiyo ma shi ya san salaf dan hodiyo ma ya san salaf amma yanzu wai yan kungiya wai fitowa suke suna cewa wai su ba su san salafu ba wai su ba su taba jin salafu ba saboda tsabar san zuciya da kungiyanci sun gama yanke shawara gaba ɗaya abin ya gaza game da iliminsu wannan abin bata ne wai ba su san salafu ba wai wani ma har yana cewa wai kalmar salafiya daga ina wai ko malami ne a haya islam malami ne na harshen larabci a haya islam amma kalmar salafiya wai daga ina ne ma ta samo asali wanda in dai har malamin lugal arabiyan ne in ba ta jahuli ba in ba ƙeme mayayye shegantaka ba ko bai san ma'anar kalmar ba ya san masdarinta don a larabci kalma ko baka san fassararta ba in ka ga yadda ginin ta ya faru a siffarta ko a nisbarta za ka iya cewa kalmar daga kaza take saboda ka'ida ce guda ɗaya amma sai ƙememe sai da aka ce mishi ai daga salaf sai ce auto daga salafu ne to tsabar shigantaka ce jama'a tajahul jama'a kun ji ya ce ku san labaran salaf suwaye salaf mina sahabati wattabi'ina daga cikin sahabbai da tabi'ai jama'ar musulmi ku ji abin da dan hodiyo ya ce waliqtida'u bihim da kuma kwaikwayansu da bin su su suwa salafu ashe dan hodiyo salafiya ne to yanzu kai karamin mara kunya da kake cewa wai izala muke ko salafiya wannan ba shegantaka ba ce kai yanzu ba za ka yi ta ɗan fodiyo ba jama'a jahilci ne ma fa yasa aka bambance bambanci tsakanin izala da salafiya jahilci ne da rashin sanin addini da son zuciya har wai wani ya rubuta wai ce wai izala su suke yi ne wai ko salafiya headquarter national ta amsa musu fa don me domin wai mutanen izala suna ta zama salafiya mutanen izala suna ta zama salafiya ai duk dan izalan da bai zama salafiya ba jama'a dama ba dan izala bane diddiga kayar dariƙa ne saboda dama tafiyar ce ai ita ita izalar kungiya ce amma ita salafiyar ita ce aqidar ita ce manhajin ita ce mazhabar ita ko izalar sunan kungiya ne kamar zaka yi tafiya ne zaka je Sokoto sai ka shiga Hayas da ka shiga hayas ina aka tafi sakwato sai kuma ka ce wai jama'a mu yanzu nan sakwatawa ne ko kuwa hayas ne mu ya ce to ai kai baka fahimci ma me ake magana ba baka fahimci me ma'ana ai motar tafiya daban da ita kanta tafiyar da kuma mu don haka in dai kai ɗan izala ne in dai ɗan izala ne to automatically dama a same ka a salafiya amma duk ɗan izalan da automatically ba a same shi a salafiya ba to ɗan ƙungiya ne ku bambance ɗan ƙungiya kuwa ɗan gargajiya ne amma ɗan izala na haƙiƙa to salafi ne don dama salafiya ita ce aƙidar izala malamu bakar gumi a cikin tafsirin shi da kanshi haka yace yace dangane da tafsirin ayoyi na siffofin Allah sai ce to mu salafiya ne ko kuma mazhabin salafu muke bi amma wai yanzu bayan mutuwar malam bakar kuma wai za a ci amana wannan aƙida a fito wai a yi mazurai a sai dai a yi wa yara ƙanana mazurai amma ba dai irin mu ba saboda haka jama'a kun je ce wa liqtida'u bihim da kuma kwaikwayon su da bin su salaf din wa tarku muhdathatil umuri da kuma barin bid'a kun ji lazimin bin salaf in dai zaka bi salaf to sai ka bar bid'a jama'a kun ji in dai zaka bi salaf to wa tarku muhdathatil umuri da yanzu wannan magana jama'a irin ta ce mai risala ya faɗi mai risala farkon littafin shi ya ce a bi salaf ƙarshen littafin shi ya ce a bi salaf amma wai yanzu mun zo muna bin salaf wai an ce wai ba a san me muke nufi ba ashe dama ba ku fahimci risala ba kenan ƙarya kuke yi in ko kun fahimta to ta jahuli kenan ƙeme ma kenan shigantaka kenan saboda haka jama'a kun ji ɗan hodiyo a ƙasan nan yau fiye da shekara ɗari biyu yake kiran mutane a san labaran salaf kuma a bi su wannan ita ce da'awar da muke yi don haka idan kun gane wannan kenan yanzu ya rage imma mu mu yaɗa da'awar salafiya da'awar ɗan hodiyo ko kuma mu yi shiru babu mu yaɗa ta don haka waɗannan littattafai jama'a ku siye su tun daga birnin kabi ku yada su ku yada su har garin mubi ƙarshen najeriya kenan ta arewa maso gabas tun daga akwa ibom har maiduguri har chadi ku yada su in za a tafi aikin maka ku sai waɗannan littattafai ku je da su ku raba wa alhazan duniya ku ce ga aƙida mu ga littattafan iyaye da kakanni irin aƙidan mu kenan manhajin mu kenan da'awar mu kenan ina fata an gane in kuma wani ya isa a ƙasar nan ya kawo wata da'awa da aka yi wadda ta karo da wannan ta ɗan hodiyo